أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد ga mun dawo wurin da muke karatu da muka saba karatun littafin nan na shifa bi tarifi hukul mustafa halka ta 24 a cikin زاوية تشيهم شيخ مال مروان لله تعالى عنه وأسكنه الله فسيح جناته ورحمه رحمة واسعة يومنا الجمعة 27 ga watan juma'a da akhira a hijira 1441 wanda ya daidai da 21 ga wata na biyu miladiya dubu biyu da ashirin za mu tashi alfasulul hadi ashar fasali na goma sha ɗaya wanda ke cewa bayanu usuli hazihil akhlaqil hamidati wa tahaqquqi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam biha bayani na asalin wa'annan ɗabi'o'in kyawawa wanda aka aka ambata cikin fasalin da ya gabata wata haƙoƙi kenan wa bayanu bayanu ta haƙoƙi da bayani kuma na haƙi tabbatarwa wata haƙoƙi wasfin nabi sallallahu da tabbatar da sifantuwa annabi sallallahu alaihi biha da ita wannan ɗabi'o'in wanda suke kyawa amma asulu furu'iha wa unsuru yanabi'iha wa nuqtatu da'iratiha kaga asalin rassan wa'annan ɗabi'o'in nagari wa unsuru yanabi'iha da kuma asalin maɓaɓɓuganta wa nuktatu da'iratiha da kuma nukta ta kewayenta ma'ana nukta ta da'irata abinda dukka su kai su kawo suke kewaye da ita matattararsu kenan fal'aqlu allazi minhu yanba'isu al-ilmu wal ma'rifa shine hankali wannan shi hankali da gare shi ilimi da sanin Allah ke fita wa yatafarra'u min hadha tuqubur ra'ayi daga kuma shi hankalin ne shi ma kyawawan ra'ayika ra'ayi masu wanda suke masu zarcewa suke rasanta daga dai kyakkyawa daga dai hankali ne wajawdatun fitnati da kuma kyawan lura wani isabati da dacewa wasirqu zanni da gaskiyan zato mutum mai kyakkyawan hankali shine in ya zaci abu sai ya zo abin kamar yanda ya zata wan nazru lil awaqibi da kuma duba zuwa ƙarshen lamarruka da hankali ke bada wannan mai kyakkyawan hankali sai ya tsaye nazari sai in ya dama abin nan ga zai kasance abin ya zo haka wa masalihin nafsi da kuma ababen da suke gyara ran mutum dukkan hankali ke kawo wannan yana sane sai na farci kwanakin baya da aka fara guguwan nan ta wata ta wani dan siyasan da aka kashe shi sai kuka wani bayani kwace karshen ta ga yanda za a ga yanda za ta kashe siya muka aka suwa rafi fice wata ba karshen da abin da kuka nazarta haka ne to dole hankali ke bada wannan a fara abu kawai kamar mutum ga mutum kamar boka shi ko gogo hankali ne ke sa in mutum ka tsaya ka lura kwanta da hankalinka sai ka gane karshen ga abin da abin da zai kasance wa mujahadatu shahawati da kuma yaki da shahawoyi mujahada wa husnul wa husnul siyasati da kuma kyakkyawan jagoranci wata dibiri da juya lamarra wakti na ulfaba'ili da kuma taro kyawawan ababe na yabo wa tajannubur raza'ili da kuma ƙauracewa munanan ɗabi'oyi ababe marasa kyau duka wani hankali ke kawo shi wa kad asharna ila makanihi minhu sallallahu alaihi wasallam hakika ko mala ce mun yi nuni zuwa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam game da shi game da hankalin wa bulughihi minhu wa min al-ilmi ghayatul quswa da kuma yanda annabi sallallahu ya kai game da hankali da kuma abin da ke sani ne a matuƙa wadda take mai ƙurewa allati lam yablugha basharun wanda wani mutum dan adam ba zai yi ya riske ta ba siwahu sai dai shi wa iz jalalatu mahallihi domin girman matsayinsa min zalika daga wannan wa mimma tafarra'a minhu da kuma abin da ya ransanta da gare shi mutahaqqiqatun inda man tatabba'a majari ahwalihi wa da siyarhi abin tabbatarwa ce ga wurin wanda zai bibi a magudanai na halayensa da kuma yanda tarihi rayuwar shi ke zuwa kullum shine da siyarhi duk abin da tarihin rayuwarsa yanda yake zuwa kullum shi yasa shi ma irin wannan wanda ya bibi wanda ya san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya ke karanta sirorin annabi sallam za a hidi wani abu a ce annabi ya ce a bayuwa wa tsala a jawami a kalami kuma wanda ya samu ya tsinkayi ya karanta matattaran magana nan nasa wanda suke taro ma'anoni da dama wa husna shama'ili da kyawawan ɗabi'o'insa wa bada'i'a siyarihi da kyawawa su ma ne daga cikin tarihin rayuwarsa wa hikama hadisihi da kuma hikimomi wanda hadisansa suke hadisin sai ya tattaro wa ilmahu bima fi tawrati da kuma sanin shi da abin da ke cikin at-taura wal injili da injila wal kutubi lil munzalati da kuma littafai wa'anda aka saukar wa hikamil hukama'i da kuma hikimomi na na masu hikima wa siyar al-umam al-khaliyati wa ayyamiha da kuma tarihin na al'ummatai wa'anda suka gabata suka shude da kuma ranakunsu su wa darbil amsali da kuma buga misalai wa siyasatil anami da kuma siyasosi shine jagoranta na talikai nau'i nau'i na jagoranta talikai wa taqriril shara'i da kuma tabbatar da shari'o'i wa ta'silil adabi da kuma tabbatar asaltar da ladubba mana ya zama shine asalin ɗaukan waɗannan laduba-laduba annafisati wanda suke tsadadu wa shiyamil hamidati da kyawawan ɗabi'o'i ila fununun ulumi zuwa fannoni na ilmoma allati takaza ahluha kalamahu sallallahu alaihi wasallam fiya qudwatan wanda ma'abuta waɗannan fannonin na ilmomi suka riki magana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan ilmomin nasu shine abun biya shine abun koyi wa isharatihi hujjatan kuma suka rike isharar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin ilmin wannan nasu shine ita ce hujja kanin ibarati tamkar fasarar mauliki wa tibbi da ilimi na likita ilimi na likitanci wal hisabi da sanin lissafi wal fara'idi da gado wan nasabi da da ilimi na sanin nasaba dangane wa gairi zalika da wani wa'annan ma mimma sanubayyinuhu fi fi mu'jizati na daga cikin abubuwan da a sannu za mu bayyana shi cikin mu'jizojinsa sallallahu alaihi wasallam insha Allah in Allah ya so ta'ala madaukin sarki duna ta'alimin dukan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam an same an same su da wurin shi ne duna ta'alimin ba tare da almajirta ba ba tare da ya taba tsaya ya nemi ilimin sanin su ba wala mudarasatin ba tare da kuma karanceceniya tasu ba wa an su a ce wa an su ya samu wanda suka san abin suka tsaya suka ya kawo nashi sani suka kawo nasu sani shi ya samo wa'annan a wala mutalati kutubin ba tare da karanta wa'ansu littafai ba man taqaddama na wa'anda suka gabata walal julusi ila ulama'ihim ba tare da kuma ya zama na wajen maliman su ba bal bari dai nabiyun ummiyun annabi sallallahu alaihi shi annabi ne wanda ke ummi wanda baya rubuta baya karanta lam yu'raf bi shay'in min zalika ba san shi da wani abu ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da suka gabata hatta shana Allah sadrahu har sai lokacin da Allah ya yarwata kirjinsa wa abana amruhu ya bayyana lamarinsa wa allamahu ya sanar da shi wa qara'ahu ya karantar da shi yu'lamu zalika bil mutala'ati ana sanin wannan da karatu ne wal bahsi da bincike alhali da halayensa daruratan tilas dole wanda ya bincike karatu zai san wannan tabbas haka abin yake وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا da kuma hujja abin da ke hujja ce wadda take yankakka a bisa annabtan shi a nazari wanda shi ma tsaya yayi nazari zai san wannan wanda yake shi baya rubuta ba a karantawa amma duk wani ilimi ma duk wani ilimi ma ma'abuta ilimin ko ilimin an kawo shi ne an kirkire shi ne tun kamun zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar dibin nan da ake zance ko ko wanda ma bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam aka aka kirkire su kamar irin su misali sanin fara'id nan to dukansu suna aiki da maganar da annabi sallallahu alaihi ko ko isharar da yi sun dauke ta hujja ko asali ma cikin ilmomin nasu to wanda ya tsaye nazari duba wannan ya san wannan hujja ce wadda take yankakka ba shakku a cikin ta cikin annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa kawai wannan in ba annabi ba wanda isa kawo wannan fala تطول بسرد فلا تطول بسرد الأقاسيس وأهاج القضايا yace kana ma ka tsawaita da yawaita ambatan kissoshi da ɗaiɗaikun wa'ansu kadaya wa'ansu ababen da suka suka afku isu majmu'uha domin baki ɗayanta ma la ya akhuzuhu hasrun in aka ce za ka faɗi baki ɗaya irin wannan abubuwan na annabi sallallahu alaihi wasallam to kirge kiran yawa ba ta isa ta ɗauke shi ba wala yuhidu bihi hifzun hifzun jami'un sannan kiyayewa mai tarewa gaba ɗaya bata isa ta kiyayo ta kewaye shi da sani ba wa bi hasabi aqlihi kanat ma'arifu sallallahu alaihi wasallam to shi ko yace gwargwadon hankalinsa sallallahu alaihi wasallam sanasanansa suka kasance ila sa'iri ma allamahu Allahu zuwa sauran ababen da Allah ya sanar da shi ta'ala madaukin sarki wa dala'ahu alai kuma ya tsinka yadda annabi sallam ga wannan abin min ilmi ma yakunu daga ilimin abin da zai kasance wa ma kana da abin da ya kasance kin wa ajaibi qudratihi da kuma ababen mamaki na kudura ta ubangiji wa azimi malakutihi da girman malakutin Allah qala ta'ala Allah madaukin sarki yace to malakut nan dai shine gaban mulki shine al-malakut kuma kamar nace wadai kwanakin baya an suna cewa abubuwan da ido bai riskar su ana ce ana ce ana ce musu duk cikin malakut ne ana ce abin da yake daga sama abin da daga sama ta daya abin da ya sama duka ana ce mai malakut to duk ko ma wannan ma'ana magana ce ko wace ce ma duka yan irin a cikin ababen mamaki wanda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin wannan Allah yana cewa wa allama kama lam takun ta'lam Allah shi ne ya sanar da kai ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam ta kunta alam abinda ba kasance kai sani ba wa kana fadlullahi alayka azima ka san ko farar Allah ta kasance a gare ka mai girma ce haratul uqul fi taqdiri fadlihi alayhi wannan Allah tabaraka ta'ala ce wa kana fadlullahi alayka azima farar Allah a gare ka ta kasance mai girma saboda haka mala yace hankulkula hankula baki daya sun dimauta cikin kadara farlar wannan da Allah ya ne cikin farlar da Allah ya ne su kadara ce a kamar kaza ce ko ga girmanta ko ga kadarinta wa kharasatil alsunu duna wasfi duna wasfin yuhitu bizalika kuma haka nan harasuna masu ma harshe da yake faɗi harasunan masu magana su ma sun bebance duna wasfin koma bayan wani wata kamance ne ko kamantawa wadda za ta ke za ta zagayewa da wannan ababen da annabi sallallahu a Allah ya sanar da shi kin nan daga farlarsa aw yantahi ilayhi koko a ce su wannan wannan wasafin da za su faɗi a ce ya kewaye koko ya kai ma makwara inda aka girman abin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan sanin mai girma a wannan shine kamar wani ta'asili ne na ababen da zai faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam di ababen da ya haɗi dai tushen kyawawan ɗabi'o'i dukansu asalin shi dai shine cikar hankalin nan dan baya a baya yayi bayanin irin yadda annabi sallam yake da cikakken hankali wanda har yake yake yake sifanta yace ma in haka za a ce sifanta hankalin annabi sallam da sauran mutane kai ka ce na mutane kwayar ƙasa ce guda ɗaya shi ko duba shi ɗayan ƙasar na annabi ne sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya hidi irin duk abin da yake yake yake hita daga daga ilimin da Allah ya ba ne da kuma hankali kuma ƙarshe duk baki ɗaya bayan wannan ma Allah ya ce ban ci duk abin da aka sani kin nan yace wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlu alayka azima in sha Allah tabaraka wa ta'ala kuma aka ƙara mai ilimi na abin da zai zo abin da ya huce ban ci abin da lokacin da suke ciki aka sanar da shi abin da ya wuce baki da abin da ke zauwa zai zo wannan asalin kyawun ɗabi'in ne sai mu shiga fasali na gaba alfasulu sani ya fasali na goma sha biyu wannan shi ko zai bani yace hilmuhu wa ihtimaluhu wa afuhu sallallahu alaihi wasallam shine juriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da dokan nauyi wa afuhu da afuwarsa sallallahu alaihi wasallam ya amince Allah tabbata gare shi wasu za mu ji da bayani daga malam mai littafi yace alƙadi iya da yake cewa wa amman hilmu wal ihtimalu wal afu ma al maqdirati amma kaga juriya da doke dokar nauyi da rangwame shine afuwa ma al maqdirati tare da iko na mutun ya rama والصبر ده hakuri alama yukrahu absa abin da ake ki wa baina hadhihi al alqabi farqun tsakanin wa'annan sunayen akwai akwai farko akwai bambanci fa innal hilma domin ita shi juriya da ake wadi halatu tawfurin halatu tawfurin wa sabatin indal asbabil muharrikat shine wata hala ce wadda take sa mutun ya zama cikakke da tabbatacce yayin samun wa'ansu dalilai masu motsa mutum ga abin da zai girgiza ka sai a samu mutum tab hankalin shi ko kadan bai gusa ba kawai ya jure kawai abin ma bai bai tara mai hankali ba wani ihtimalu ita ko abin da ake cewa ihtimal daukan daukan nauyin nan yace habsun nafsi inda inda alami wal mu'ziyati shine rike kai yayin wayansu ababe masu raɗaɗin zafi wal mu'ziyati da kuma ababe masu cutarwa wa mislu hasabru kwatan misalin ta shine hakuri wa ma'aniha mutaqaribatun amma ma'anonin wannan kalimar da wanda suka gabata na juriya masu kama masu kusa da juna ne ko tsakanin shi wani itibalin da hakurin suna ma'anonin na suna kusa da kusa wa amma al'afu amma abin da ake ma afwa fa huwa tarkul mu'akhadha shine barin riqon mutun barin riqo wa hadha kulluhu mimma addaba Allah addaba Allah ta'ala bihi nabiyya wannan duka yana cikin abubuwan da Allah ya ladabtar da annabinsa bihi da shi eh shi abuwa rishin riko zaka in baka yahi ba shine yahi yadda ake cewa in ka haye mutum kawai shikenan abinda ko miyan ma shine ka manta da shi to shi ko ka rike wannan abun ba ba kai abuwa ba kenan ka kana kai ka ce kana neman Allah ya baka dama kuma kai baka rama to to amma in ka in kawai ka yafe mutum kawai ka manta da mu shine ake ta abuwa وقال تعالى ألا مرق سرقيته خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هيك سمع النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو كركي عفو وأمر بالعرف كي أيكي كي أمرني da abin da ke alheri ne wa aridan jahili ne kuma ka kauda kai daga barin jahilai wanda ba su yi sani ba masu kuma wuta wuta ruya an rawaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsiya da aminci Allah su tabbata a gare shi da ma nazarta alaihi hazil ayatu yayin da wannan aya ta sauka a gare shi sa'ala jibrila alaihi salam sai tambaye malaika jibril alaihi salam an ta'wiliha menene fasarata fa ga Allah sai malaika jibril yace hatta as'ala alima bara sai na tambaye masani shine Allah thumma zahaba sai malaika jibril ya tafi fa atahu sai ya zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wani lokaci fa ga sai ya ce ya muhammadu ya annabi Muhammadu inna Allah ya amuruka an tasila man qata'aka cikin abun nihi wannan aya shine Allah yana umarninka da ka sadar da zumuncin wanda ya yanke zumunci da kai ka sadar da wanda ya yanke yanke yanke maka wa tudi man haramaka kuma ka baiwa wanda ya hana ka wa ta'fuwa amman zalamaka kuma kai afwa kai kai yafiya amsa wanda ya zalunce ka wa qala lahum kuma a wata aya Allah madaukakin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir ala ma asabak kai hakuri abusa abin da duk ya same ka ah al ta zuwa karshe wannan karkashin hikaya kenan daga Luqman al-Hakim nake ce ma dan shi dan shi kenan wasbir ala ma asabak wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak ka tace karshe wa amru bil ya bani aqim salata wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azimil umur ka tsere sallah ka yi umarni abusa aiki alheri ka yi hani abusa mummuna da yana aka ce to wasu biyar alama sabu malama suka ce abin da masu za ka kawo wasu biyar ka yi haƙuri abusa abin da ya same kan in ka ce za ka ce mutane su yi abin gidi ko su hana to kai abin da zai kai ka jure abin da zai biyo baya duk wanda zai ce a yi ko a bari to akwai kalubale tare da tattare shi to ma'aiki sallallahu alaihi aikin shi ma kenan saboda haka aka ce ka yi haƙuri abusa abin da zai same ka قال تعالى على مروكي سيركي فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل كي hakuri kamar yanda ma abu wanda ake ta ma'abuta azama daga manzanni suka yi hakuri wannan wani suka ce wannan milkin nan bayaniya ce kamar ka yi hakuri kamar yanda ma'abuta azama bayani su waye ma'abuta an zama manzanni suka yi hakuri don duka manzanni sun yi hakuri wanda suka ce a tabi'idiyya ne kai hakuri kamar yanda cikin manzannin ma wanda suka yi ma'abuta azama daga cikin su shine shi yawanci ya shahara cewa dukan su ana faɗi su biyar ne shine ya yi tawa minka wa minnu ibrahim musa wa isa ibn maryam su ne ulul azm haji to kai hakuri kamar yanda suka yi kowanne ne kuma yayi abubuwan da ababan hakuri waɗanda suke na ban mamaki to amma dukan su annaban kowanne ya irin wannan irin wannan a juriyan in za ka ji kamar nan a cikin ina ga shari'a gurguje yana cewa wasbir ala tahammuli mashaqiha wa ma'adati ta'inin fiha kai hakuri amsa eh tsanance tsanance da kiyayya ta masu soke soke a cikin manzancin aiken naka wa mashahirihim wanda suka shahada cikin waɗannan manzannin akwai annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa wakila asabiruna ala albala'i wata badara aka ce ul azma sune masu masu hakuri amsa bala'i kanuhin kamar kamar annabi nuhu sabara ala adha qaumihi wanda ya hakuri amsa cutar mutanen sa wakane zulmuna wa ta yugsha ali ya kasance sun kasance suna bugun shi har sai ya suma wa ibrahima sabara ala nar annabi ibrahim ya hakuri da aka jewa shi a fita wa zabaha wala da kuma yayi hakuri ya yanke dansa wa zabihu ala ala ala zabahi ko da shi kanshi mai zabihin abin yankan annabi isma'il shi ma a bisa haƙurin yankan da zaka mai yace satajir ne insha Allah min sabirin wa yaquba ala faqadil waladi wal basari hakan annabi yaquba an san yau ciki saboda haƙurin da yi a bisa rishi na ɗa wanda ke kauna da kuma idanun shi masu ka tafi wa yusuf shi kanshi annabi yusuf alal jubi a bisa wannan rijiya da aka jewa shi a ciki wasu jin da kurkukun da ya yi wa ayub da annabi ayyuba alaihi salatu durri amsa abin da shashi na daga cuta wa musa daga annabi da annabi musa kansa qala lahu qaumun da mutane suka ce inna la mudrakuna qala kalla inna ma ira bi sadin wa daud wato shi gashi na an kawo an biyo shi har an kawo ana shirin a riske shi shi ma yace dai ya an Allah da ubangiji zai zai shirye shi wa Dawud annabi Dawud baka an ce yayi kuka Allah khatiyatihi amsa abin da ke ganin kuskure ne ya 40 sana har shekara 40 wa isa da annabi sallam ya da labanatan labinatan ala labina wanda bai taba aza tubali kan tubali ba har ya bar duniya bai gini mai daidai da kamu da ba duka wannan wai asasa bil lisan ne dukan su aka ce aka ce in bayaniya ne duka wa'annan wa'anda suka yi hakuri kenan suka yi yanda suka yi hakuri aka ce ma aki sallallahu alaihi wasallam ya hakuri wa qala Allah mai sarki ce wal ya'fu wal yasfahu wannan shi ma wal ya'fu wal yasfahu ta zo cikin suratul nur ne kisan wato abubakar sidar da lata anhu lokacin da aka yi sharrin nan munafukai suka kulla sharrin nan na hadisul ifki ga uwar mu na Aisha radiyallahu ta'ala anha da abin ya bayyana cikin waɗanda suka yi a hadda wanda ake ce ma mustahu duk cewa yana cikin waɗanda suka halarci yakin badar amma wannan guguwa ta zargin uwar mu na Aisha ta zo ta biya da shi saboda yawan munafukai ina kyau sai na ga wani wuri Abdullahi bin Abbas yana cewa munafukai a Madina arzikin su ya kai ɗari uku maza wajen saba'in da wani abu mata ko tamanin. To yawan abin aka zo ana yi ba lalle bane kowa zai iya gane gaskiyar ma da ƙarya sai wanda Allah ya tabbatar da shi. To shi Mustafa yana cikin su lokacin nan da abin ya bayyana ƙarya aka yi wa uwar mumune Aisha shikenan kuma cikin wanda suka yi wannan zargin hadda mustahu shi ko sai na abubakar ma'aifin da shi ke ciyar da shi shi ke tubbasar da shi ke mai yake ɗaukar ɗauke nauyin shi kawai shi ma ya bi abin sai sai na abubakar ya ce to shi kenan ni ko na ƙare ba shi komai sai Qur'ani ya saka ko wala yatil ul fadl minkum wasati an yutu al qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wali afu wal sahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum a wanda suke ma'abuta yalwa to kar su yi rantsuwa su ce za su yi kauro wa waɗanda suke ɗaukar nauyin su zai sun basu ba wa'anda suke cikin wa'ansu muhajirai ne wa'ansu miskinai ne ba su da shi miyar muhajirin da su nau'i uku da ya hudu wala wa dalil wal an yutu ul qurba yawa wanda suke kuma ma'abuta qaraba ne shi ko duk ya tsar wannan miskini ne yana da qaraba yana da zumunta da sayyidina Abubakar kuma yana cikin muhajirai to Allah ya ce kar a musu ka hana musu sai ya ce wali afu ilasu wanda abin da aka wanda aka ma laifin nan wali afu su yi afuwa wale su kuma su yi rangwami shi kyakkyawan wani akce wani mataki ne ma bayan afuwan kun ka yahe kuma ka kau da kai to mutane su yabe su kau da kai sai Allah ya ce ala yuhibbuna an yaghfira Allah lahum ko ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku so Allah ya yafe muku an ce sai na Abubakar ya ce ya ce nuhibbu an yaghfira lana namunukum ya ce muna so muna so Allah ya yafe mana muna so Allah ya yafe to wali afu wala yasfahu aya wa qala ta'ala Allah mulki sarki ce wala man sabara wa ghafar inna zalika min ajmi al-umur shi ma wannan kamunta yana cewa waje za mu sayi a tin sai a tumi sulwa shi sakamakon mummuna mummuna kwatankwacinta kana iya kalama daidai abin da kama wala man sabara wa ghafar waje sai a tin sai wa man afa asla fa ajru ala Allah yace wa man afa ajru asla wanda yayi yayi kuma yayi yayi sulhu to wannan ladansa na ga Allah Allah kadai sa abin zai bashi gaba yake cewa laman sabara ghafar ina zalika da min azimur lalle kai wanda ya hakuri ya yafi ya yi gafara ina zalika da min azimin nur wannan yana cikin lamurra wanda suke na gaskiya ababe wanda suke akwai jiddi cikin su ba wasa yahi wannan mutum ya yahi ya hakuri yahi ba abu ne ba mai sauki to saboda girman su kuma Allah ya tana da abu mai girma gare shi saboda haka yake yake cewa shi sakamakon masu haƙuri bai da iyaka inda ma yau fasabiru na ajirahun da gairi hisab su masu haƙuri ana cika musu ladansu ne ba tare da lissafi ba saboda girman haƙurin wala kafa baya boyuwa akan kowa bima yu'taru min hilmihi wa ihtimali daga abin da ake rawaitawa na daga juriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ihtimalihi da dokan nauyin ababen su masu nauyi a sallallahu alaihi wasallam wa anna kulla halimin kuma cewa dukkan wani abucin juriya qad urifat minhu zallatun haƙiƙa akan sani ita karkin nawa ta zuwa litaqiqi tana zuwa lilkasara kuma tana zuwa lilqilla eh qad urifat minhu zallatun dukkan abucin juriya to wannan tana zuwa tana zuwa litaklilin akan yakan yi a samu wani gushewar kawa shi ne wata tallabiya ta iya zuwa da cikin da haƙurin mutum da mai juriya kai amma akwai lokacin da aka mai biya shi ba yawwa aka samu tutube wa hafizat an wahbatun akan samu wani ɗan ƙaramin kuskure da akan kiyayo wani ɗan ƙaramin kuskure da gare shi yadda yake mutum ya kai ga juriya kai an ce amma wani wuri wata rana ya kai bugu a wa sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ya da amincin Allah ya tabbata a gare shi la yazidu la yazidu ma kasratil adha illa sabra shi baya karuwa yau tare da yawan cuta yawan izaya a zo a yi ta yawan cuta mai shi bai kara shi komi sai bai kara shi da komi sai hakuri maimakon ana kara ana matsa ma ana matsa ma wuri wata rana ka ka jawo baya to shi kullun ana kara matsa ma shi yana kara mai hakuri sallallahu alaihi wasallam wa ala israfil jahili illa hilman kuma bai abin da ke kara mai amsa huce gona da irin na jahili wawa ma'abucin jafa'i sai juriya sallallahu alaihi wasallam حدثنا القاضي ابو الفضل محمد بن علي التغلبي وغيره وعلى القاضي يا دشي القاضي ابو ابو عبد الله محمد دان علي التغلبي وغيره ده wannan sama sun mana hadisi qalu suka ce haddathana muhammad ibn attal muhammad ibn attal ya mana hadisi haddathana abu bakr waqir القاضي abu bakr dan waqid al-qadi ya mana hadisi وغيره da wannan sa haddathana abu isa haddathana ubaidullah haddathana yahya ibn yahya yaya ɗan yaya ya mana hadisi wannan yahaya ibn yaya shine yawanci da magashi nan ma hadisi shi ma daga Malik ne shine mafi shaharan wanda ya rawaito motsa daga Imam Malik yawanci mu dai na wajen damun duk irin ta ruwayan na tashi tashi muke da a dan saboda mutumin Andrews ne da mutumin gabas yamma ne ya je yayi karatu a wajen Imam Malik ya dawo kuma Andalus din ya shahara sosai saboda haka shi masanin hadisi ne masana hadisi ne kuma faƙihi shi ya yi zamanin shi ne daga an hayi shi ya tana da ɗari da hamsin da biyu ya yi yawo na neman sani mutumin andalus ne an ce asalinsu daga ƙabilan da ake cewa barbar ne wani barbar ɗin su suna bambanci daga amazi ko ko daban daban kusa da kusa kusa suke namu duk su kamar bagaje ne kamar ba yawa asalinsa to kuma da ya ida karatun da ya koma can wurin ya shahara har ya kai wani lokaci ba wani shahararren malami a zamaninsa kamar shi kuma irin mutane masana masu hidi jagorori gaskiya ba sa tsoron wani zargi mai zargi kuma yana cikin wanda ake lissafa su cikin wanda in suka a da Allah na karba jagorin kansu an suna saunan shi an ce sarkin zamaninsa bai taɓa naɗa wani alƙali ba sai da shawararsa tare da cewa shi bai taɓa zama shi alƙalin ba wani lokaci an ce an ga an sarkin yayi wani ake cewa Abdurrahman al-Wasit ba dakhil kima shi asalin mai daure Abdurrahman al-Wasit yayi wani abu ya tara da ko ko kawai gashi ko bai washi lokacin azumi sai ya tara fakihai a bashi fatawa mizai sai ya zabara shi ya bin ya ce mai abin da za ka yi azumi biyu za ka yi masu bibiyan juna azumi na wata biyu azumin wata biyu ba tare da an raba ba shi ne ka fara ka su yadda malama suke kaddara shi ba wanda ya ce komi malama suka suka yi shi kake ali shi kenan haka haka haka zaka yi bayan shi to sai suka tambaye shi ga ta malam dan me baka bashi zabi ba ai yana iya ya yanta baiwa yana iya koya ya azumin nan ko ko yanta baiwa ko ya bi ma na ka fara ta uku ko ciyar da miskini satin yace yace a ban ba shi wannan zaɓin ba saboda shi aka bai wannan zaɓin kullum ma ya gara mai kwantar da baiwa ya kwantar da ya kwanta mace ya tara da mata kuma ya yanta baiwa ba komai ne wurin shi ba amma saboda ya koma daga wannan littafin kai kai kai sace koma wannan lahin shi sa nan mai tsananta mai haka to yana da sani kyakkyawan sani na fiqhu yana da kyakkyawan sani na na hadisi shine shine ibn yahya yawanci duk ruwa duk ruwa da zaka da hadisi zaka cikin mawata sai an daga yahya dan yahya haddathana malik shi ce imam malik ya haddathar ya mana hadisi an ibn shihab daga shi ko malamin imam malik ibn shihab shi shi ko tabi'i ne ya yi rayuwa da sahabbai da wasu kana kana daga sahabbai da kuma wanda ake ce masu fuqaha'ul madina ya ce ya zama na shekara bakwai yana guyo shi tana shawo guyuwa ta ibn musayyib ya nemi sani sosai yana cikin waɗanda ake ganin ingancin hadisansu ya ya ya ya sannada ya ya dangantar da hadisi dubu wanda aka wannan babu tantama cikin ingancin su sannan an rawaito baki daya hadisi dubu biyu da ɗari biyu daga daga shi ibn shahab zuhri ma mutum ne mai kaifin harda sosai yadda nake tsammani an ce ya ce masta'adatu hadisan kaf ban ban taba neman an malam ya karanta da mu hadisi ba wance wai da ko in sake ganin malam ni hadisin nan da Allah sake maimaita mana hadisin nan ko yaya ne kawai bai taba yace bai taba neman ko ne maimaita mai ba yace wa ma shakartu illa illa fi hadisin wahidin ban taba wani kokonto cikin wani hadisi wai haka ne ko ba haka yake ba sai cikin hadisi daya ita shi ma sai na tambaye abokina wanda tare aka mu karatun sai tabbatar mun da abin da nake dai na haddacin dai haka ne dai to mutane masu kwanan harda sosai shine ibn ibn shahab zuhri an urwa shi ko ya karbo daga urwa ibn zubair kenan ana aisha daga uwar mina aisha radiyallahu anha kala ta ce ma ku yira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi amrayni qad ba taba baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zabi ba cikin lamarra guda biyu illa tara aisarahuma ba ce sai ya zabe mafi saukin su malam ya kun isman matakar abin bai kasance saban Allah bane ta in kana isman in ya kasance sabon Allah ne kana abu adin lati minhu zai kasance shine mafi nisantar mutane daga wannan abu masu shari suka ce a ba taɓa ba shi zaɓi ba tsakanin abu biyu tsakanin sai abin ya kasance wannan zaɓin zai iya kasance daga Allah ne ba shi zaɓi zai iya kasance ya mutane ne in in Allah ne zai bada zabi dama Allah ba zai bada zabi tsakanin abin da ke mai kyau ba da mara kyau a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan ba shi ba haka ake nihi ba Allah sai dai ba shi zabi tsakanin wani abu kamar wanda ake ganin zai wuya mai wuya da wanda zai zai kashe wuya ba sai zabi mafi mafi saukin wani su kuma mutane ne su in suka in suka ba shi zabi a su ne za su iya bada zabi abinda wani abin mara kyau ne to shi ko shi ko shi ne zai fi nisantar mutane daga abu mara kyau baya zaɓo abu mai kyau wanda ke mara kyau ba wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba nema ya saka wa kansa ba eh kawai an mai abu ya ce sai ya rama illa an tunta haka hurmatullahi sai in an keta alhurma ta Allah madaukakin sarki fa yantaqimu lillahi biya to anan wurin zai rama saboda Allah ne ga kan nasa shi ne aka ce aka aka ce mutunci amma na abin ba da shi ake ba an keta hurin al'umma ta ubangiji to nan wurin zai rama saboda Allah nan nan ka ba zai kyale ba amma dan dan karan kansa ne kamar da zamu ganin Allah ya cika da shi masu zuwa kawai wannan bai ce mai komai wa ruya an rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da amince Allah tabbata gare shi lamma kusirati rubaiya wannan rubaiyan nan yanzu aka wannan rubutun da ke gabana rubaiya aka rubuta amma abinda masu tabbatarwa suna suke cewa rubaiya rubaiya babu shadda cikin wa raba'iyya shi ma rakin wasali sama ne raba'iyya raba'iyya suke ce ma haƙori wannan suke na haƙorin gaba na sama da na ƙasa yawa ruba'iyya aka sako tautiya nan nan za mu gani nan wannan shi ruba'iyya kuma mutane suna ta ruba'iyya nan to shi ko raba raba'iyya raba'iyya raba'iyya babu shadda babu ru'at to lamma kusiratu raba'iyya ta kenan ko raba'iyatuhu lokacin da aka karya masa ruba'iyyan nan tasa haƙoran nasa wa shujja wajuhu aka rotsa fuskarsa yau ma'urin ranar yakin odu shakka zalika ala ashabi wannan sai tsani a ashabi annabi tsira da mutu Allah ta bada gare shi shakkan shadidan tsanani wanda yake mai tsanani abin yayi nauyi ya musu nauyi wa qalu sai sahabbai suka ce lauda lauda ta alim ya maki Allah da kayi musu me zai hana kai musu addu'a mummuna addu'a mutanen nan faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lam ub'as la'anan ni Allah bai aiko ni ba ba aiko ni ba mai tsinewa mutane walakin ni bu'istu da'iyan wa rahmatan sai dai ni kawai an aiko ni ne mai kira zuwa ga Allah kuma ina rahama ina mai kira zuwa ga Allah kuma ina rahama ni rahama ne ba maimakon musu addu'a ma mummuna addu'a sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shirya da mutane na domin su lalle su la ya'lamuna ba su yi sani ba abinda suke ba su sani bane wa ruya an Umar radiyallahu anhu kuma karbo an karbo daga sayyidina Umar radiyallahu anhu annahu qala cewa shi yace shi baji kalami a cikin sashen zancen sa bi abi anta wa ummi ya rasulullah wannan Umar ne radiyallahu anhu yake cewa ma'aifana ma'aifina da ma'aifiyata su zama fansa a gare ka ya maki Allah laqad da'a nuhun ala qaumihi annabi nuhu yayi addu'a addu'a bisa mutanen sa fa kala sai yace rabbi la tazal al ardi min al kafirin da yara ya ubangiji karka bar daidai da dan zaman gida guda daya daga cikin kafirai a kan kasa walau da ata alaihim alaina da kai addu'a kai ma mugunya kanmu mislaha kwatankwacin irin wannan ta annabi nu la halakna da min halaka min indi akhirina baki ɗayan mu falakad watiya falakad wutiya kenan zace wutiya ne ko wannan aksa watiya waqad falakad wutiya zahruka malan watiya rubuta ma ko wuni yawa to to zan mace walakad wutiya zahruka an taki bayanka wa udmiya wajhuka kuma an zub da jini a huskaka wa kusiratu raba'iyataka raba'iyatuka an karya haƙoranka nan na gaba fa abaita duk kaki an taqula illa khairan kaki ka fadi komai sai alheri fa qultu fa qulta ne shi ma fa qulta sai kace Allahumma ighfir li qaumi ya Allah kai gafara ga mutane na fa innahum la ya'lamuna domin su ba su sani ba qala al-qadi abul fadli qadi al-qadi iyad shine abul fadl ya ce wa faƙahullahu shi shi alƙadi ya faƙahullahu Allah da da shi ya ce unzur dubin wani shari'a akan wani hadisi saboda shi wannan harshen ya kawo shari'a mai kyau irin nasa da jawo hankali akan hadisin nan yace alƙadi yace unzur ma fi hadha alqawli kai duba zuwa abin da suke cikin wannan magana min jima'il fadli na daga taro farala fifiko wa darajatil ihsani da kuma darajoji na kyautatawa husnul khulqi da kyakkyawan ɗabi'a wa karamin nafsi da kuma karamci na, na rai ko na zuciya wa gayata sabri da kai karshe a wajen haƙuri wal ilmi da juriya islam yaktasir sallallahu alaihi wasallam ala sukuti anhum saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba bai tsaya ba absa kawai yayi shiru daga barin su hatta afa anhum har sai da ya musu ya fi sai da yahi musu summa ashfaqa alaihim sannan ya tausaya gare su wa rahimahum ya ji kansu wa da'a sai ya addu'a wa shafa'a lahum ya nemi ceto gare su faqala sai yace igfir kai gafara au ko ku a wata ruwa da aka ce ihdi ka shiryar da mutane na thumma azhara sababa shafaqati sannan ya bayyana dalili na tausayin nan nasa war rahamati da wannan rahama bi kauli da fadarsa da yace liqaumi liqaumi yace mutane na duka wannan mutane duk wanda suka yi mai wannan abin duka baki dai yace mutanen su yace yake ambace su mutanen shi ya dangana su ga kanshi sun ma ta zara anhum sannan ya nema musu wani hamzari bijalim ya karbi kamar ya karbi hamzari gare su da jahilcin su yace ba su fa innahum faqala sai ce fa innahum la ya'lamuna da su ba su sani ba ba su sani ba abin da suke ba su sani ba walamma qala lahu rajulu aidin lokacin da wannan mutumin nan bai ma so ya faɗi sunan shi ba shine zurkuwai sara kenan wata ruwa suka ce masu kowa ne ne harkus wannan to shi yana gaba da zai zai bayani shi na galama shi lokacin da wannan mutumin banzan nan shi ya ce ma alaihi salam eh idil kai adalci fa inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wai yake cida ma kisa wannan wannan kasan wannan rabon da kai rabo ne wannan ba dan Allah ba ni zai ta Allah da shi ba kai a yadda shi da manzon Annabi sallallahu alaihi wasallam lam yazirhu fi jawazi Annabi sallallahu bai kara ba a cikin amsar da zai bashi an bayyana lahu ma jahilahu ba absa ya ka ya bayyana mai abin da ya jahilta wa wa'aza nafsahu wa zakkaraha kuma yayi wa kansa wa'azi shi ma a sallallahu alaihi wasallam wa zakkaraha ya tunatar da kan nashi bi ma qala lahu da abin da ya faɗa mai fakala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai hak kai canka faman ya'dil illa ma'adil waye zai adalci in ni bin adalci ba to ga wazin da ya kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khibtu wa khasirtu na tabe na yi asara illa ma adil in bin adalci ba wannan asaruwa da take zuwa khibtu wa khasirtu kenan wana man arada min ashabi qatlahu sai ya hana wanda ya ninya kashe shi daga cikin sahabbansa wata ruwaya sun ce sai na Umar ne yake barnin kashe shi wata ruwaya ta ce Khalid bin Walid ne wala ma tasadda lahu غورف غورف بن الحارث لفتك ليفتك به lokacin da wannan bawan Allah ya ramka Allah bawan Allah da ake kiran shi Zawra Subul Haris kamun ya musulunta ya so ya ya halakar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wai liyaftakin nan suka ce ana ana nin ai liyaqtulahu wa huwa ghafil ya kace shi yana lokacin shi lokacin da ya rabkana daga daga shi kaman kan shi baya wurin shi ya lallabo ya so ya kashe maki sallallahu alaihi wasallam ya shammace shi yawa ya so ya shammace shi ya kace shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muntabizun tahta shajaratin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jingine zamne karkashin wata itaciya wahada shi kadai ka'ilan yana mai kwana da rana shi wannan ya lallabo ya lallabo wannan su qa'iluna fi fi gazatin mutane su ma suna kwana suna kwana rana dukkan jama'an da maki sallallahu alaihi wasallam yake tare da su su ma kowanne ne yana nashi daura yana yana yana kwana a cikin wani yaki da ake ce mai zatur qa zatur riqa falam yantabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai farka ba illa huwa qa'imun wa sayfu salatan fi yadihi sai kawai ga ga maka mutumin yana tsaye akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zare takobi takobi yana zarare a fiyadi a cikin hannunsa fa kala sai ce man yamna uka minni waye zai hana ni in kashe ka wane ne isa yanzu man na yanzu ya shiga tsakanin mu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace Allah fa sakata saifu min yadi kawai sai takobin ya hado daga daga hannun shi fa akaza wannan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rike wannan takobin wa kala sai yace wa man yamna'uka minni kai ko wa zai hana ni daga niman kashe ka kala sai yace kul khair akhid kul khair akhid to ka kasance dai mafi cikin riko mai riko takobin nan ko ko akhidin mai riko amma da ya mallaki wai sabanin aka cikin shi ne yafiya to ka kasance fiyayyen dai mai riko wanda zai in zai saka maka shi ma dai ko da baka yahi ba ka kasance fiyayyen mai riko fa tarakahu wa afanu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi kuma ya mai rangwame ya yahi ya yahi shi kenan kawai ta huce mutumin nan fa ja'a ila qaumi sai zo mutanen sa fa kala sai ce shi tukun min inda khairin nasi na zo muku daga cikin wanda kowa cikin mutane ya ba su labari saboda haka su ma ya musulunta mutanen shi jama'a shi suka musulunta wa min azimi khabari fil afu yana cikin girman labarinsa cikin yafiya afuwu an yahudiyati yafiyan nan da yama wannan bai yahudiya Allah ci sammatu wadda ta sa mai guba fishati a cikin akuya nama akuya daga so ta kawo mai ina yi so hakarkari ya so ta sanya wajen hakarkarin ta ta ta ta san sa dafi da sosai a kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci kuma me ma bashir mana kana sha'iri me ma gita ya ce bai masa komai ba shi mijin Aisha kwarai kwarai hadin eh kwarai wanda yake sin wanda yake shirra mutane ko yawa yake mutane yake hadin wata bai yahudiya in man ci ba khaybara ne ko kawai ta zo ita ta yi hadiya ta yi ta dabara ta kawo wannan to a cikin amma akwai wani sahabi da ake ce mai bishir bin bara ko bin ma'ruf shi bishir ya ci aka ce zira'in ya mamaki sallallahu alaihi wasallam mai ce a ciki na akwai guba shi bishir ta ja hayya hada to akwai ruwa da ta ce sai da shekara yana jiya sannan dai ya mutu shi shi bishir shi ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce bai masa komai ba amma ce dan ya zama shi ma yayi shahada wannan guban akwai ruwayoyin da suka ce wannan guban na wannan abin da ya ci an kwantar da shi sai lokacin da ajali ya zo ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi shahada ne kashe shi aka yi ba haka ne mutu yawa wannan akwai dan ya kara ga farala da farala da shigar shi kuma ta shahada to wannan an ce akwai ruwaya ta ce kawai shi ke mai yahi mata ya yahi mata yi wata ruwaya ta ce a da ya shi ya yahi amma gashi nan bishir ya kwanta bai lafiya wani suka ce take ya ya ya ya wafati wani suka ce sai da shekara to aka ce dai an rike ta da ya da ya wafati aka kashe shi da aka kashe ta saboda ta kashe rai ta bishir ta yi wata ruwaya kuma kace a musulmuta ta yi shikenan kuma aka aka yi mata wannan shine shi yasa yake yake cewa ba'da tirafiha ala sahihi min riwayati bayan ta tabbatar eh lalle ta sanya guban nan amsa dai ingantacciyar riwaya in ji alkafiyar kenan wannan ingantacciyar riwaya ya fi masa akai wannan lam yu akhiz labi daban al-asam kun bai riki wannan matsayin ba labirul asam labir dan asam in saharahu lokacin da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri wanda karshe malaika jibrilu ya yi hidi ga yanda za a ganda a cikin rijiya aka yi binne wasu abubuwa a je a kunne kulli goma sha ɗaya ne kowanne a karanta mai aya ɗaya cikin aya ta falaki da nasi ana karanta ana warwarewa sai lokacin abin ya saki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da a koya mana dan gashi na mun ma mu yi ta aiki mu rike kuma wannan abu ne wanda suke rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam komin gashi na kyauta ce gare mu to amma gashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa mutum mai neman tsari bai taba neman tsari da abin da yake kula ba wannan musamman saboda wannan aka sabkar da su zamanin da aka mai wannan sihirin to ga inda aka ce ga inda sihirin yake kuma kowane ne a karanta wannan to amma sai dai ake sake wa qad ulima bihi wa uhiya ilayhi bi sharhi amrihi hakika kuma bancin shi an sanar da shi ma ake sallallahu alaihi bihi da da shi wannan ga wanda ya mai aikin nan nabirul asam ne wa uhiya ilayhi amai wahayi bi sharhi amrihi da sharhin lamarinsa bayani akan lamarinsa wakilin shi ne ga abin da ya ga yanda ya ga yanda ya duka amma duk haka nan wala a taba alaihi ko hada ko ya kira mai hada fadalan an an muqaqabati barantana ma zuwa ce za a mai iqaba za a mai wani hukunci wa kadhalika lam yu'akhidh abdullah ibn ubay haka nan bai riki bai kama abdullahi dan ubay ba dan salur kenan rasul munafiqina shugaban munafikai baki daya na madina wa shibahu da wani samamiyal munafiqin daga cikin munafikai da azimi ma nukila anhum daga abinda yake mai girma da aka nakalto daga gare su fi jihati a cikin fuska annabi sallallahu alaihi wasallam game da annabi sallallahu alaihi wasallam kaulan wa fi'lan wanda suke na na na na kauli na ya ya faɗi da kuma fi'lan da ya aikata ba abin da an nakaltu yayi kaza yayi kaza shi ne wani bi wai annabi sallallahu alaihi wasallam na huciya da jaki jaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tusa sai sai dade ya dade ya dade hancin shi wani sahabi ya ce munafikin Allah wannan tusu ta nabi ta ta yi taron ka kamshi ya ce munafikin Allah nan dai aka wannan wannan ya ce shi ma shugaba ne a cikin mutanen nashi an ce lokacin da aka zo Madina ana shirin a jagorantar da shi ba tsakanin kabilu na baki ɗaya na Khazar da da Aus ya zama shine baki ɗaya mai gari baki ɗaya sarki ana shirin haka ko sai Allah ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam to ko yayi kallo ya koma sama da shahu ya ya rigiwa kenan sai aka bar batun shi dan ce wannan ya sanya mai kawai shi kullun da adama ne to saboda haka yake dai ba abin da bai faɗi ba a can wani yaƙi da aka yi hake cewa ai la yarjana ila madinati la yukhrijana al-azam min al-azal ai mun koma madina in muka je wanda ke da mafi girma mafi izza zai hitar da wanda ke mafi kaskanci wai shine mafi girma eh mai makwala ne gaba ke cewa ولكن ما كتاب سيخرج والله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إن شاء الله يتي أي إذا باكي ما تعالى تي da manzansa sai mu'mini su muna muke bace sani bane to wannan ba abin da bai ba ya aikata ya faɗi shine shugaban ya yata magana cewa na na ifkin na hakikar da kama sai uwar mu Aisha bal qala liman ashara bi qatli ba'dihim bari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga lokacin da wani ya kawo shawara liman ashara bi qatli ba'dihim ga wanda ya kawo shawara ta kashe sashen wa'annan munafikan la yace mi a ba kashe su ba saboda min annabi sallallahu alaihi wasallam yace li Allah yutahaddasu anna muhammad yafsul ashabu dan saboda ka aje ana zantarwa cewa annabi muhammadu ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa haka wa anas an karbo daga anas ana diba ana diba lokaci mu to wa anas an karbo daga anas Allah ta'ala nu kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance tare da annabi ya da mun ta Allah sabata gare shi wa alaihi burdun galizun yana da alburda mai kabri a galizun hasheti wanda gehen yana da kabri sosai fajazabahu wa arabiyun sai wani balaraban kare balaraban kauye ya shirye shi biri da'ihi da mayafinsa jazabatan shadidatan fisga mai tsanani hatta asarat hashiyatahu hashiyatul burdi fi safhati atiqihi har sai da wannan gefen alburdan nasa yayi yayi ya nuna wani sau amsa amsa wajen kafadarsa gehen kafadarsa ga ga sau irin na shizgan nan da mai sun makala ya muhammad sai baran kawai ce ya muhammad ihmilli ala ba'irayya hadaini mimma lillahi allazi indak wannan raƙuma na ya zo da raƙumi guda biyu fa da ya malama a kisa wasan sai ce ka ɗora ma wannan raƙuman na guda biyu ka musu ka yi labtu ka ɗora musu min mali lai daga dukiya ta Allah wadda suke a wurinka fa innaka la tahmilu li min malika in ka ɗora mana wanka ba na hoba ho dukiyar ka bace ka bani wala min mali abika ba kuma dukiyar mahaifinka bace ji fa fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ثم قال سنان النبي ce almalu malullahi wa ana abdullah wa ana abduhu dukiya dai dukiya Allah ce ni ko bawan Allah ne ni ne bawan sa sun makala sannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai wa yuqadu minka ya arabi ma fa'al ma fa'alta bi yanzu ba zan san in ana ka ko in baka baki yanzu ba komai in baka amman za a rama abin da kai kai mini arama za arama abin da kamun ko wanda abin da ma kai kamun za arama kala la sai balal ce a'a ba ba ba ban sarama kala lima sai annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda bai ba arama ba kala sai ce li annaka la tukafi'u bi sayyi'ati sayyi'ata saboda kai ba ka rama mummuna da mummuna fa da hikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake dora mai a mai labtu a abtara ubi guda na sha'ir abinci sha'ir wa alal akhir tamr kuma absa gudan shi ma mai labtu a dora mai dabino babban mota da ake akwai a lokacin nan kawai kamar yanzu mota ce ta yanzu a ce a cika mai mota shamai a cika mai ita da wannan a cika mai da sha'ir wannan a cika mai da قالت عائشة رضي الله عنها أم عائشة تتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلم ظلم حقت ban taba ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba cewa ya nemi taimakon kansa daga cikin wani wai ya nemi taimakon kansa daga cikin wani zalimcin da aka zalimce shi a zalimce shi ce bari ya rama bai taba yi ba ma lam takun hurmat hurmatan min maharimillah matakar ba ta kasance wata alhurma ce ba daga cikin alhurma kuma na ubangiji in suna ka kita to akwai matsala eh wa ma wa ma daraba na wannan abu ya kamu ne ya shine hiran harkon abin da muke cikin babu muka ce in ka san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za a ce ma kaza ne ka ce ƙarya ce ya ce ka ce ya ce kaza ce ƙarya ce aka ce cikin masu kwana ake wani labarin cikin wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suka ce in baka yi ba ya ce kai kaza in baka yi ba ya tsinewa sun da kana wasu da ƙarya ce wanda suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan wannan magana ƙarya ce ya ce to ka gani amma kaza kaza da shi ma bai taba shi dan kawai shi kaza da mutane ya ce bari ya rama ba sai da in alhurma tun da aka keta alhurma ta ubangiji to nan wurin ba wani kyale abu ne wa ma daraba bi yadihi shay'an wurin mina Aisha ce bai taba bugun wani abu da hannunsa ba kaf da daya illa an yujahida fi sabilillah sai dai in jihadi ne zai cikin daukar ma Allah wa ma daraba khadiman wala mar'atan bai taba bugun wani mai yi masa hidima ba ko bai wace ko ko bawa ko kuma dai ko tsaba mai hidima ne yaro ko babba wala mar'atan ko wata mace cikin matan shi bai taba bugun wata ba waji'a ilaihi bi rajulin sai an taba zo masa da wani mutum faƙila haza arada an ya tulaka aka ce wannan yayi nufin ya so ya kashe ka aka ce malamin an kamo shi mutumin nan mutumin so ya kashe maki aka ce mai gashi wannan so ya kashe ka faqala annabi sallallahu alaihi wasallam lam tura lam tura annabi sallallahu alaihi wasallam kaka yi tsoro kaka yi tsoro ka kwanta da hankalinka ba an tsorata ka ba ba shine ma'anar ba an tsorata kan ba dai ka kwantar da hankalinka kwantar da hankali yake kwantar mai hankali saboda mutum ne an kawo ma wani jagoran mutane baki da ce wanda ya so kace ka ai dole ya hankali shi tashi shi ne san makuwa zame walau aratta zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai koda kai nufin wannan kai nufin ka kashe nin lam tusallat alayya Allah ba zai baka iko ba waja'ahu wannan kenan waja'ahu zai dubnu sa'anata qabla islami wani bai yahudi wani ake ce mai zaidu dan sa'anin sa'ana ya musulunta to kamun ya musulunta yana bai yahudan shi ya zo wa maki sallallahu alaihi wasallam qabla islami gaban gaban musulunta ya taqadahu dainan alai yana neman maki suna ya biya shi wani bashi da ya tambayo shi fa jazaba saubahu shi ma sai ya fisgo tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam amman kibihi daga kafadarsa wa kaza bi majami'i siyabi yayi riko da matattarin rige shi kamar ka ci kunkumi mutum ya ci kunkumi kayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa aghlaza ya kaurara magana ga aghlaza ya kaurara magana ga shi sallallahu alaihi wasallam kuma qala sannatin yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam dubanci wannan innakum ya bani abdul muttalib mutlu ku dawo mana labari ku ƴaƴan abdul muttalib kaka annabi sallallahu alaihi wasallam muna labari da ku masu rike bashi ne wai duk abu ma magana ma ko an ma baki kar har dan yi wai za a gama a zarga baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa matalul ghani ya zulmun jinkirin biya nan wanda ke da wadata zalunci ne kana da halin ka biya ka biya wannan zalunci ne wai shi ake da wace mai ku ku masu jinkirin biya ne ba ku biya da muna labari na sa ken da mun ku ƴaƴan abu abu da bai ku masu rike bashi ne fanta harahu umar sai na umar yana kusa sai ya kyare shi ya kyare shi mai wata irin tsawa wa shaddada lahu ya tsananta a gare shi fil qawli a magana a faɗa ba bai taba shi ba tukwana wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabassam annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi murmushi kawai ki magana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai maki tsira da mutum Allah tabbata a gare shi yace ana wa huwa kunna ila ghairi hadha minka ahwaju ya umar yace ni da shi da shi da ni da shi baki daya muna mafi bukata ne zuwa abin da yake ba wannan ba ya kai Umar da gare ka akwai abin da ya kamata ka mana muke bukata gare ka wanda ya wannan me wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'amuruni bi husnil qada ka umarce ni in kyakkyawan biyan bashi wa ta'amuru bi husnil taqadi shi ko ka umarce shi da yake kyakkyawan neman biyan abiya shi bashi shi ko zaka zaka mana ثم قال سنين ثم قال لقد بق... ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد بقي من اجله ثلاث abinda muka yi magana da shi lokacin ya kai kwana uku ya saura shi ko baka zuwa ka nemi bashin ka lokacin mabiyan lokacin da aka yi da suke da wa'adin bai gida ba saura kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam saura kwana uku amma da haka nan wa amara umar umara yaqdihi malahu ya ce sai na bari ya biya shi dukiyar nashi ya biya shi abin da ka yasa aka biya shi bancin an biya shi wa yaziduhu 20 sa'an kuma sai na Umar ya ƙara mai tiya 20 saboda mi lima rawa'ahu saboda tsoratar da shi ya ya firgita shi yace sai na Umar ai ai ka firgita shi wannan abu da kai ka tsananta mai magana ka ka firgita shi to sakamakon wannan a bashi tiya 20 sallallahu alaihi wasallam fa kana sababu islami wannan sai kansa shine dalilin ya musulunta wazalika wannan kuwa annahu cewa shi wannan zaid bin sa'anata kana yaqulu ya kansa yana cewa ma baqiya min alamatin nubuwati shay'un illa wa kana arabtuhu ba wani abin da ya saura daga cikin alamomin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face na san shi fi wajihi Muhammad a cikin huskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa sunataini sai dai abu biyu kawai lam ukhbaruhu ma ba samu labarin su su ne abu biyun yasbiqu hilmuhu jahalahu juriyarsa tana rage rishin juriyarsa kamun ya yi rishin juriya to juriyar take zauwa bayan kenan ba san shi zancen ya yi abu na wanda ke kamar na rishin juriya sai aka ambaci rishin juriya da jahilci ashe rishin juriya mutum abu ne ma wata dabi'a ce daidai take da jahilci wala taziduhu shiddatul jahli illa hilman kuma tsananin wauta da jafa'i bai kara masa sai juriya kana kara masa wauta shi na kara juriya sallallahu alaihi wasallam wa sabrihi شين ونقوم فاختبرت في هذا فاختبرته سينا جرب شي شي زير بيس هذا يتي سينا جرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ده wannan فوجدته كما وصف سينا same shi kamar in aka sifanta mun shi ne saboda su yahuda an sifanta mun su a cikin littafin sa yarifunu kamar yarifunu abna'u wal hadisu an hilmihi hadisi magana kuma amsa juri annabi sai da mutane su fita gare shi saboda da hakurinsa wa afu yi da ayashiyarsa inda muka jira yayin samun ikon ya rama aksaru min annati alaihi ya huce mu zo mu zo da shi wa hasbuka ma zakarna ya ishe ka da abinda muka amma zakarna abinda muka ambace shi min ma fi sahihi abin wanda yake bi fi sahihi fi sahihi wal musannafati as-sabita wanda yazo cikin ingantaccen hadisi da kuma littattafai wanda suke tabbatattu ila ma balaga mutawatiran zuwa abin da ya kai wurin a ce mai mutawatiri ne mutawatiri wanda kawai labarin ya wazu kowa mutane biya suka rawaito mutane biya suka karba aka kawo mutane da yawa to wanda shine mutawatiri wanda babu zancen shakku cikin shi ma balaga mutawatiran mablagal yaqini wanda yazo ya kai balaga mablagal yaqini mutawatiran ya kai makaiwa ta yaƙini ta tabbataccen magana wato akan tawaturinsa min sabari na daga haƙurinsa ala muqasati quraish amsa gogayya da miyagun dabiyoyi na qurayshawa wa azal jahiliyati da kuma izaya da cuta ta jahiliya wa musabarati shada'idi da kuma haƙuri yayi da tsanance tsanance a saba wanda suke mawuyata ma'ahum tare da su su kuresha wannan ila an azfarahu Allah alaihim har sai lokacin Allah ya bashi nasara akan su wa hakamahu fihim ya bashi hukunci a cikin su wa hum la yashkuna fi istisali sha'afatihim su a lokacin ba sa kwanto cikin ya tumbuke su baki daya ba baya bar ko daya ba saboda abubuwan da suka mai yanzu ba sa kokwanto cewa wai in ya zo yanzu in ya tashi takawa sai zai saka maka shi ba tare da ya bar komai ba an ce shafakin nan da aka ce sai sali shafatihim wai wani kurji ke tawo mutum a ƙasa ƙasan diddigan shi wanda ba a warke shi sai da sai a yi me yake cewa abin da aka sa ƙarye cikin wuta ya zahi sai da sakiya amma a sai a dangana abin ya dangana aka aka aka dora mai sai abin ya bace to shine zaka ce wai su su wai shi suka sifanta irin yadda zai mutu kenan kamar kika ce su su ne tudun ciwo sun yi abin ga yanda in ya zo kawai zai musu suke da su wace shi tsammani ba ya hima kowa ba wa ibadati khadara'ihim da kuma karar da wanda suke shugabanni a cikin su da dukan mai rai kama za da ala an afa wa safa annabi bai kara ba afsa ya yafe musu kuma ya kau da kai wa kala sai ya ce ma taquluna inni ma taquluna inni fa'ilu fikum ni kuke cewa ni zan aikata a cikin ku yanzu gashi dai Allah ya bani mulkin an dawo shi bancin ya ya dawo maka ya bar maka gashi nan ya dawo fato maka ya zama shi shine jagora shike hudi aje a garin maka ku annan wanda suka yi wannan abubuwan kuma suna nan me kuke tsammani in muku me kuke hudi sai zana muku qalu khairan akhun karimun wa ibnu akhin karim suka ce abin da muke kawai muke cewa dai alheri dai alheri zaka mana dan uwa ne mai karamci dan kuma dan uwa mai karamci fa qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqulu kama qala akhi yusuf ina hudi kamar da dan uwana annabi yusuf ya faɗi da yace mai uwansa la tasriba alaikum al-yawm yaghfir Allahu lakum ku tai shikenan yau ko hada ba an yi ba ko hada ba na muku ba boji bari ma Allah ma zai gafarta zai gafarta muku eh haka annabi sun yace ma yan wace ko la tasriba alaikum yaghfir Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin a cikin aya izhabu fa antum tulaka ku tahi kuna sakakku in kamar da na rike ku maimakon in rike ku yan kaman yaki na sake ku malama washe shi daga na ka samu talakawa tulaka eh wa qala anas a radiyallahu anhu sai anas radiyallahu anhu yace habata samanuna rajulan min at-tan'imi salata salata subhi liyakturu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum 80 namiji 80 ya gangaro daga wani wuri da ake ce mai tan'im wannan tan'imi wani wuri ne aka ce gashi nan abin da ake ce mai tan'im wasu wasu ababe guda uku da suke da wannan farko a makka yake wurin nan huwa huwa min makkata ala salati amyal daga mil uku tsakanin shi da makka min jihatul madina daga bangaren madina sumiya bi zalika an ambace shi haka li anna an yaminihi jabalan yuqal lahu na'im akwai wani dutse daga daman shi ake ce mai na'im wa an shimalihi jabalan shi ma akwai akwai wani dutse kuma dake hagun ishi yuqal lahu na'im da ake ce mai na'im wa bihi wadin akwai wani wani gebe a cikin shi gebe wannan hausan mutanen mu ne tawa ko sai mu ce da wani kwari yawa shi mu da annan wannan wurin da yake ce mai Nu'man saboda haka yake ce mai wurin ko tan'im tan'im kai kamar daga an amane ko tan'ama tan'iman kamar wurin akwai in ka shiga wuri mai abu kana sa ka sa rigo abin kamar haka ne aka sama wannan sunan wurin wannan mutane sun fito daga wannan waje mutum 80 dami namiji tamanin dan su kashe ma a tsira da mutu Allah ta bada gare shi fa ukhuzu sai aka gama su fa a taqamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai yan tasu ya sike su fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya mai cewa wa huwa allazi kafa aydihim ankum wa aydikum anhum bi batni makkah ba'da nasarakum alaihim a wannan aya kenan shine Allah shine wanda ya kame hannuwansu daga su same ku da komai ba abin da ya same ku suka zo batun tamanin suka zo amma aka aka mai tirizon shi ji tarmina na abin nan aka mutum tamanin kawai aka masu to Allah shine ya dan hidi wannan ni'ima yake cewa shine wanda ya kame hannayensu daga isa da su a gare ku kuma ya kame wa kafa aidiya kuma anhu kuma ya kame kuma hannun ku daga gare su shine da aka tana nasa yayi musu su kuma ba musu komai ba alaya wa qala abi sufyan yatima abi sufyan kuma waƙar siƙa ilaihi ba da an jalaba ilaihi azab an koro mai shi gashi an kawo mai abu suwan sai da ya da shi bayan ce abu suwan ɗin nan jalaba ilaihi azab ya jawo mai jama'a jama'a ta yakin nan wanda kungiya wajen ga ta munafukai ga ta yahudawa ga wannan su wanda ya tura su wajen an ce wajen mutum dubu goma daga makka na kafirai suka zo duka dan su warga zalamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatala ammahu shi ya sanya aka kashe ammin sa Hamza kenan dan uwan mahaifinsa wa sahabahu da sahabbansa wa masala bihim yayi musula da su irin kashe wannan akan mutum ma akwai wanda aka kama shi kawai ana kashe shi gunduwa gunduwa a cire ma kai a cire ma kunni a cire ma kunni a cire ma Muhammad sai mutu yayi musu irin wannan amma duka duka wannan abin da aka ma ma yi sallallahu alaihi wasallam fa afanu wala tafahu fil qawli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya fi masa bance ya yi masa sai masa ya tausa samu a magana ko shi da mai wai shin kada mutum baka magana maka maka ma yahi bakin sai hida mai bancin ya yahi sai kuma hida mai magana mai dadi yace masa wai haka ya Aba Sufyan alami ya in laka an ta'lama an la ilaha illallah kai tanka kawai ina tausa tausa kike bani Abu Sufyan lokaci da ya banda ka san wai cewa ba abun cancanta da abota mai gaskiya sai Allah kai baka san lokaci baka san la ilaha illallah yanzu faqala bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa awsalaka wa akramaka yace uwata da ubana su zama fansa gare ka mamakin juriyarka wannan wannan usulubi ne na na ta'shif ma ahlamaka mamakin juriyan juriyanka yawwa wani irin haƙuri ne gaggasi na mamakin mamakin ana mamakin shi wani irin sadar da zumunci nake gare ka duk da wannan duk ba kamata wani irin karamci ne wani irin karamci ne gare ka wannan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abadan nasi gadaban amma yakin Allah tsaya da mutum Allah tsafta gare shi ya kasance shine mafi nisan mutane hushi mana ya fi kowa nisa da ya hushi wa asra'ahum ridan amma shine mafi saukin yarda gare su munafukan nan duk abin da suka wani na ƙarya suka ce a'a na uzurin nan da suke kawowa na yaƙi musamman yaƙin tabukan nan don da ya ce a yawa ki Allah wallahi kaza ne kaza kaza ne ya same ni sai ce mai shi kenan akwai wanda ma yi ce wai za a ta yaƙi wai a la la eh ma ki izalli izalli wala zan eh wala ta sunni yace ma ba ki a ni kamar izini in zama kaka fitance ni matan rumawa kyawu gare su kun kasan ni wanda hakuri saboda haka ma'aikin sana zuwa rahama ce zuwa wanda ya hudu ka ka uzurin ka sai ce sai shi sai karba da abin da ka wani ma har suka suka ce ai wagalu ko ne na suka ce annahu uzur shi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da abin da ka faɗa mai kawai ka hika yi ne yake kawai yarda ya Allah Allah da wata qulul khayr lakum yu'minu bil mu'mina wa yu'minu billahi wal mu'mina wa rahmatul lil amanu minkum yu'minu bil mu'mina wa rahmatul lil amanu minkum yana gazgata mu'minai kuma rahama ne gare ku sai da mutala saboda gare shi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم